وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
وهذا هو تقوى الله تعالى هو معنى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وهذا أيضا هو حقيقة التصوف كما سئل مولانا أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عن حقيقة التصوف فأجاب رضي الله عنه بقول وأما حقيقة التصوف امتثال المامورات واجتناب المنهيات من حيث يرضى لا من حيث ترضى
cewa haza abin da muka faɗa na kiyaye sallah da kuma bin Allah da bin manzon Allah da yin aiki bayan imani wannan abin da muka faɗa huwa ta ƙawon ta'ala shine tsoron Allah ta'ala wa huwa ma'ana imtisali awamirillah wajtinabi nawahi shine ma'anar sadar da umarnin umarnin Allah da nisanta hana-hanansa وهذا أيضا وأن تقول هو حقيقة التصوف شين حقيقة الصوفانشي idan ne sufi ya zama sufi to sai a same shi yana bin Allah yana kiyaye dokokin Allah don gundarin sufanci shine takawa takawa shine sufanci kisa duk wanda ya fito yace zai zagi sufanci to tsoron Allah yake zagi saboda an tambayi maulan mu kamar yadda aka tambayi maulan mu Abul Abbas Shehu Ahmad Tijani Allah ya ƙara yarda gare shi an haƙiƙatar tasawuf an tambaye shehu menene haƙiƙar tasawuf ne kowa ya ce shi sufi wannan ma sufi wannan ma sufi to menene haƙiƙanin sufanci tunda koko an zo kan shehu tijani an tambayi sufa sufanci ai kaga an zo kat kenan sai fa jaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai amsa da faɗin sa sai ya ce wa amma haƙiƙatu tasawuf amma haƙiƙar sufanci imtisalul ma'amurati sadar da umarni umarni na Allah wacce dabil manhiyati da nisantar hane-hane na Allah min haisu yarda ta yadda Allah yake yarda da shi la min haisu tarda ba yadda kai ka zaɓa kake yarda da shi ba yadda Allah yake so wannan batun in ka duba za ka gan shi cikin jawahirul ma'ani an tambayi shehu akan haka saboda haka ashe sufi da zai cika sufi mai rikon ɗariƙa wanda yake tare da shehu to shine a gan shi akan tafarkin Allah da sadar da umarnin Allah da barin hana-hanan Allah yi na yi bari na bari sadar da umarni wajibi ne sannan addinin zai tabbata har ma a yi maganar zancen ɗariƙa ko sufanci ko kasancewa tare da shehu radiyallahu anhu
نعم وبالنظر إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا من الله تعالى بما فرض الله وأوجبه علينا كالصلوات الخمس بعد الشهادتين كلمة الإخلاص كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله لا بد لنا أن نطيع ونتبع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك فكل من خالف وأبى أن يمتثل بما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم كله أو فعل بعضا وترك بعضا فليس بمسلم ولا مؤمن سيما أن يكون واحدا من أتباع أولياء الله تعالى أو آخذا بأبودهم أو ذاكرا لأذكارهم وسيما يكون مريدا لإمامهم وسيدهم وممدهم مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وعنا به آمين والشيخ الختم التجاني من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابر نوابه ووارثه وخلفاء ووارثه وخلفائه بالظاهر والباطن وشيخنا إبراهيم الياس رضي الله عنه هو الذي ناب مناب الشيخ التجاني رضي الله عنه وهو خليفته على الإطلاق ووارث أسراره وأنواره بالإطباق
فبالنظر إلى هذا da sababin duba zuwa wannan abin da muka faɗa na yanzu na magana nan ta shehu أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا من الله تعالى النبي يزو من دق الله تعالى بما فرض الله وأوجبه علينا لابن الله يفرض أن تاشي وجب تاشي أكم كالصلوات الخمس كما صلوا لي بير بعد الشهادتين كلمة الإخلاص كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله دع النبي هذا من دوتنا تلا بد لنا باب مكوى قريم أن نطيع ونتبع الرسول مبي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شكونا وكل من خالف دون يسابع وأبى أن يمتثل بما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم كله أو فعل بعضا وترك بعضا فليس بمسلم ولا مؤمن wanda yake ya sadar da umarnin Allah ta hanyar manzon Allah ko kuma ya bari duka ko ya aikata wani abu ya bar wani abu wannan ba musulmi ba ne kuma ba mumini ba ne sam sam ba musulmi ba ne ba mumini ba ne siyama أن يكون واحدا من أتباع أولياء الله تعالى أو آخذا بأخودهم أو ذاكرا لأذكارهم بل لن تناي زما أيضا كم مبيا وليا الله تعالى شين زما أن طريقة kasan duk ɗariƙun waliyan Allah ba a samun ɗan ɗariƙa sai musulmi sai mumini sai da imani ake riƙon waliyan Allah a shiga ɗariƙarsu waliyan nan duka duk wanda ka gani cikin wata ɗariƙa ta waliyan Allah to mumini ne salihi ne ta mu babbace da an shiga kuma ka zama waliyi saboda haka dukkanin ɗariƙun nan na waliyan Allah wanda bai tsaya ya kiyaye dokokin Allah ba ba zai taɓa zama ɗan ɗariƙa ba mai riƙo mai biyayya da riƙo da waliyan Allah ko mai riƙon alƙawarinsu ko mai karanta zikirai daga zikiransu babu shi sai musulmi mumini wasiyama an ya kuna muridan ballantana kuma ɗungurungun ya zama muridi almajiri li imamihim ga shugaban waliyan Allah wa sayyidihim da shugabansu baki ɗaya wa mumiddihim mai musu madadi maulana a shehu ahmad tijani radiyallahu wane mutum wane mutum in ji mutuwa shehu tijjani ka ce kana ɗari ƙasa ba ka sallah kai ba haka ba ne ba zai yiwu ba wa shehu al tijjani shi kuma ba ka san shehu tijjani ba waye shi shi shehu tijjani min salalatin nabi daga cikin tsoka da jinin annabi muhammadu ne shi sharifi ne tantagarya asalin jinin annabi Muhammad addinin da imanin da musuluncin kayan gidansu ne duk wannan karan shi da shehu tijjani to da akwai wannan tare da shi idan ba wannan to ba ruwan shehu da kai ba ruwanka da shi wamin akabirin wabi yana daga cikin mafi mafi girman manya-manyan na'iban shehu na'iban manzon Allah bayan sahabban annabi da suka shuɗe ba wani magaji na'ibin annabi kamar shehu tijani ka gaya wa kowa ka gaya wa kowa wawon rasihi magada kuma na annabi sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ihi halifofin manzo Allah shehu yana cikin su fi zahiri wal baɗin zahiri da baɗini a fili balo-balo shehu tijani magajin annabi ne a baɗinin haka magajin annabi ne kuma na'ibinsa ne kuma shi halifarsa ne wannan magana ba wata magana ba ce ta ko sufanci ko ta ɗariƙanci o'o shi shi tijani a zahiri ai jinin annabi ne ko rabon kaya ake da annabawa suna barin kaya a gada shehu tijani ya gado daga kayan annabi to ba a wannan ga annabawa a ganin an kirga shehu tijani zuwa kan manzo Allah mutum nawa ne za ga 20 da nawa ne da takwas ne zai gada in ba wannan a ce ba wannan gado yana nan shi kuma da shi da da iyaye ko da kakanni ko ɗa da kaka da ɗan da aka haifa yanzu dab da kakan da ɗan da jikan jikan jikan jikan ya haifa duk ɗaya ne jinin ne shi ne sai da haka a zahiri da shari'a shehu tijjani magajin manzo Allah ne a baɗini kuma shine halifa magajinsa mai ɗauke da sirrorinsa mai zaune a kan mukaminsa babu mai hanawa shehu tijjani shi ke zaune kan martaba da kujera ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'ibinsa akan amma a wali ba a nubuwa ba saboda haka shine nace magajinsa ne fi zahiri wal batini to ya za a yi wanda yake haka da annabi wani ya zo yana tare da shi a ce baya sallah kaga ya zama ƙarya to sannan shi kuma shehu ibrahim sahibul fairati oga uban tafiya shi kuma shine shehu ibrahim inyas radiyallahu anhu huwa allazi naba manaba shakh tijani radiyallahu anhu shine ya gaje ya niyabanci wato ainihin shehu mu shehu ahmad tijani wa huwa khalifatuhu ala al-idlaqi shine halifarsa a bisa idlaqi wawai sannan wa warisu asrarihi wa anwarihi bil idbaqi magajin sirrorinsa da hasakansa da komai da komai a bisa gabaki ɗaya suke ba kaidi kamar yadda shi baiwa ce ta Allah lamarin sai imani mun san sahabban annabi su ne magadan manzo Allah su ne ba mai shan gaban su ko kusa da su ba a zuwa amma bayan su bayan su sahabbai da suka zauna da manzo Allah ba wani madaukin sirri magajin manzon Allah kakab kamar shehu tijani to kuma an yi halifofi fa da yawa bayan sahabbai a tabi'ai tabi'an tabi'ai an yi manya-manyan bayan Allah da suke magadan annabi amma duk shehu ya share su shine gaba shehu tijjani ya zo ya rayu ya yi halifofi don tsananin isa ma tun da ransa shehu manzala ya naɗa horazini ya zama halifa da ransa shehu yana nan da rai bayansa kuma aka yi halifofi daban-daban manya-manyan bayan allah su damrawi su tazi su abin nasari shehu muhammadu gali su tamasili duka suna manyan kuduban allah amma a iko irin na Allah da connection irin na habara sai zama dukkanin waɗannan halifofin ba wanda ya kai na ƙarshe shine Maulana Shehu Ibrahim haka Allah ya tsara to waɗannan manya-manyan bayin Allah ana tare da su ana son su kuma ana min tafarkin su to ya zama wajibi dole abu Allah a kiyaye dokokinsa domin aikinsu kenan abin da suka zo mana da shi kenan sana masu jaddada addini da abin da suka karɓo daga النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم وكل من يتعلق بهما فلا بد له أن يقتدي بهما في أداء ما افترض الله عليه وطاعة الله ورسوله وحفظ شريعته المحمدية المطهرة من إقامة من إقام الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وغيرها من المفروضات والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويقول أيضا حافظوا على الصلوات والله يقول أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
وكل من يتعلق بهما duk wanda ya kasance yana ratayuwa da su bi shehu tijani da shehu ibrahim wala budda lahu an yaqtadiya bihi ma ba makawa dole ya koyi da su fi ada'i ma faradallahu alaihi cikin ba da abin da Allah ya faralanta a kansa wa da'atir lahi wa rasulihi da bin Allah da kuma bin manzansa fa hifdhu shari'ati al-muhammadiyyati al-mudahhara da kiyaye shari'a ta annabi Muhammadu wacce take abin tsarkakewa من إقام الصلوات الخمس ندق تيد صلولي بير وإيتاء الزكاة لبعد الزكاة وصيام رمضان دا أذن رمضان وغيرها من المفروضات دو ننسو دا أكي أبو فرلتاوا كما حجي الله تبارك وتعالى يناتيوا hakika sallah ta kasance a bar rubutawa da wajabtawa da lokatawa alal muminina a bisa muminai Allah kuma yana cewa hafizu alal salawat ku kiyaye a bisa salloli Allah dai yana faɗa koma a cikin magana yana cewa qimu salata wa atu zaka ku zai da sallah ku ba da zaka to saba wannan umarni na Allah ba zai yiwu ba ga bayan Allah da suka yarda da su muminai ne kuma musulmi ne kuma almajiran shehu da shehu ne war rasul manzonmu sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana faɗa al'ahad allazi bainana wa bainahum alƙawari ko alama da take bambance a tsakaninmu da tsakaninsu su ne kafirai as-salatu sallah wa man taraka wannan ji ya bar sallah faqad kafara hakika ya kafurta in ji mai addinin duk wanda ya bar sallah yake kafiri ne in mutuwa ta same shi haka wuta zai dawwama ba abin da shehu zai masa turmuzi ne ya rawaito ya ce hadisin nan kyakkyawa ne kuma ingantacce ne
وكذلك يجب على كل مسلم ترك جميع منهيات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كشرب الخمر والزنا واللواء ويجتنب الحسد والهئد والغيبة والنميمة ويجب عليه أن يجتنب ويبتئد أكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بغير إذن أنفسهم ويجتنب الأكل بالدين واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد أن يجتنب أكل الحرام أو المتشبه بالحرام daga ne ce wa kazalika aka lamarin yake jibu yake wajaba ala kulli musulmi a bisa dukkanin musulmi tarku jami'i manhiyatin lahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wajibi ga dukkanin musulmi ya bar abubuwan da Allah ya hana da manzon Allah da abin da Allah ya ce ba kyau a bari manzo Allah ya isar mana to wajibin musulmi ya bar shi ka shirri alhamri kamar shan giya wazina da zina wal liwaɗi da liwaɗi wai shani wal hasada mutum musulmi wajibin sa ya nisanci hasada don faɗa da Allah ne wal hikida da kulle ikira ikiyasiya wal giba da kuma yi da mutane wannan mima da kuma haɗa faɗa kulla musiba kenan da batanci wajibu alai yana wajaba akan mutum musulmi an yajtani ba wa yabta ida akala malil yatimi malil yatama ya zama dole mutum ya nisanci ya guji cin dukiyar marayu wa akli amwalin nasi bi gairi ɗibi anfusihim da cin dukiyar mutane ba tare da daɗin ransu ba dole musulmi ya nisanci wannan wa yashtani ba al'aqla bid-dini ya nisanci ci da addini mutum musulmi mumini la budda ya nisanci ci da addini da ƙaryar addini da ƙaryar za mu ciyar ko za mu yi a duk wajibi ne mutum ya bar wannan Allah kawai sannan wajibin ala kulli musulmin haka ya zama wajibi a bisa dukkanin musulmi wato zakrin au unsan hurrin au abdin namiji ne ko mace ɗa ne ko bawa an yajda ni ba aklal harami ya nisanci cin haram ga baki ɗaya abinda ba nasa ba ya nisance shi awul mutashabbahi bil harami ko kuma abin da ya kama da haram lalle mutum ya nisance shi inda musulmi ne
وشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني رضي الله عنه شديد التمسك والمتابعة للشرع الشريف وقد بلغ الغاية في المحافظة عليها لا يبالي بها في ذلك ولا يجاري وكثير المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة المطهرة وقد شهد له في ذلك الخاص والعام والحبيب والعدو والقريب والبعيد وقد قيل والحق ما شهدت به الأعداء ومقالته المشهورة تكفيه شاهدا في ذلك المذكور وهي قوله حين سئل رضي الله عنه أيكذب عليك؟ قال نعم إذا سمعتم أني شيئا fazinuhu bi mizanin shar'i fa in wafaqa fa amalu bihi wa in khalafa fatrukuhu
yace wa shehuna ahmad bin muhammad at-tijani al-hasani shehu mu shehu ahmad dan muhammad at-tijani bahasani sharifi radiyallahu anhu shadidu tamassuki mai tsananin riko ne wal mutaba'ati da bibiya kuma li shar'i sharifi ga shari'a madaukakiya shari'ar annabi muhammad wa qad balagal gayata ya kai mutuka fil muhafazati alaiha a cikin kiyayewa akan shari'a ta Allah لا يباح به في ذلك ولا يجارى ba a yin kamanceceniya da shi ba a tsirai a cikin wannan kasirul mutaba a tilisunatin nabi sallallahu alaihi wasallama a sharifatin mudahara mai yawan bibiya ne da bin suna annabi wacce take maɗaukakiya mai batsarkakewa wa ƙarshe da lahu fi zalika alhasu wal'am hassawa da ammawa sun masa shaida a cikin haka wal habibu wal adu maki da masoyi duk sun wa shehu tijani shaida akan bin sunna da kiyaye shari'ar Allah wal qaribu wal ba'idu na kusa da na nesa duk sun masa shaida wa qila haƙiƙa kuma an faɗa a cikin misalin larabawa wal haqu ma shahidat bihi al a'da'u gaskiya shine abin da makiyama suka yi shaida a kansa wa maqalatuhu al mashahuratu zancen shehu abin faɗi to ka fi shahidan fi zalikal mazkur ta ishe shaida cikin wannan abin ambatan wa hiya qawluhu hina su'ila radiyallahu anhu ay kadhba alayk yanzu za a yi maka ƙarya ya shehu ko wata rana baka nan a ce ka ce ƙala na'am ce za a iya yi mu haka ne amma idza samitum anni shay'an in kuka ji wani abu aka ce daga waje na ne fazinuhu bi mizanin shar' ku auna shi da ma'auni na shari'a fa in wafaka in ya dace da shari'ar annabi muhammadu fa amalu bihi ku aiki da shi wa in halafa idan ya saba daga shari'a aka ce ni na faɗa fatruku ku bar shi kawai babu wata magana kaga wannan babban babban abun fita ne kuma babban ma'auni ne cewa shehu tijani ya faɗi wannan saboda haka tunda shehu ya faɗi wannan babu wani mahaluki komai rashin adalcin mutum da zai zo fuskanci shehu da wani aibatawa ko wani babu ƙarya kuma ana yi amma yayye gare shi da yawa Allah ya saka masa
وقال الشيخ محمد الحافظ المصري التجاني مؤلقا على هذه المقالة الشريفة هذه قائلة السلحة رضي الله عنه وكل ما خالف الشريعة فهو بريء منه ويقدر بأنه كذب عليه إما من أعدائه الذين يريدون تشويه طريقته أو من جملة المنتسبين إليه الذين يجهلون حقيقة الطريق أو أن من روى عنه لم ينقل كلامه رضي الله عنه كما خرج من بين شفتيه بل تصرف فيه
شو شو أتكلم عن مغنى شو a cikin tahqiqi da ta'liqi na Shehu Hafiz al-Misri da ya fitar da ta'liqin da Shehu Muhammadu Dayyib al-Hafiz Sufyani ya yake cewa hazihi wato hazihi qa'idatun wannan qa'ida ce asaluha radiyallahu anhu wacce take daga asali daga Shehu Allah ya ƙara yadda gare shi fa kullu ma halafa shari'a ƙa'idar shehu duk abin da ya saba wa shari'a ko menene abin da ka ji ko ka gani inda ya saba wa shari'a fa huwa bari'un minhu shehu kubutacce ne daga barinsa wa yaqba'u bi annahu kazbun alayhi ana yin yanke da cewa ƙarya ne akai a gare shi imamin ada'ihi allazina yuriduna tashwisha tariqatihi imma daga makiyansa da suke so su kawo wato tashwishi da hayaniya a cikin ɗariƙarsa au min jumlatul muntasibina ilaihi ko kuma daga jumlan masu jinginuwa zuwa gare shi allazina yajhaluna haqiqatat ɗariƙ wanda suka jahilci haƙiƙanin ɗariƙar ba su santa ba au anna ma rawa anhu lam yanqud kalamahu radiyallahu anhu kama haraja min bayna shafatayhi ko ko wanda ya ciro magana bai cire ta ba yadda ta fito daga bakin shehu a bisa daidai bal ta sarrafa fihi ya juya cikin wannan magana da shehu ya faɗa ya faɗa abin da ba haka ba
alhamdulillah
alhamdulillah